أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى لينونا من أن اللوكشي يومنا هدوك وتمحرم hijira ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya daidai da 22 ga watan Julai na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatun mu littafin Sheikhul Islami wa Sa'adatul Anami Alhaji Ibrahim Iyyas radiyallahu anhu da ake ce masa Ruhul Adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafi na sharhi na lubbul lubbi muna cikin baitin da shekul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim iyas radiyallahu anhu yake cewa la tafrahan bi an ummin un'imta wa farah bi man an'ama in aqalta wa kullu ni'matin tuzulu duna man afda fa zaka bagin fi kulli zaman shehu radiyallahu anhu yake faɗa cikin waɗannan baituka cewa kar kai farin ciki da ni'imomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka ni'ima idan kana da hankali dukkan ni'imomi za su gushe fa kullu ni'matin tazulu dukkan wata ni'ima za ta wuce duna man asda banda wanda ya maka ni'ima fa zaka bakin fi kulli zaman to yana nan shi a cikin kowane zamani to mai lubbun lubbi ya gaya mana cewa a alfarhu farin ciki ya kasu gida biyu akwai inshirahul qadiri almumidul tawadul jamil akwai abun da zai sa ranka wanda za ana maka madadi kana jin abubuwa masu kyau suna zuwa cikin rayinka wanda karatun da ya gabata shi aka karanta yau kuma zai mana magana akan ammal inshirah alqatiri alladhi tanshaw minhu alghafala akwai abin da zai zo cikin zuciyarka wanda zai jawo karabkana kamar Allah tabaraka ta'ala shi ma farin ciki ne da murna wanda zai same ka kai farin ciki da shi yace la tafrahan bi an ummin imta kada kai farin ciki da ni'imomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka ni'ima idan kana da hankali to sai yake ga maka cewa akwai farin cikin da za ka yi wanda zai zo cikin zuciyarka amma shi daman zai sa maka wato gabala da Allah tabaraka wata'ala fa huwa alladhi yatakabbatu bihi sahibahu fil hayati yahmiluhu ala al-inhirafi wal ijaji an tariqi sawi wa yurakkabahu markab al-ifrad fi rubbi zati yace wannan farin cikin da ake magana a kansa shine huwa allazi yatakabbadu bihi sahibahu fil hayati shine wanda zai jawo wa mai shi mabocinsa a cikin rayuwa ya ta fadawa cikin wato wani yanayi na daban ya hamiluhu al-inhirafi wal ijaj wanda zai jawo masa ya kau da kai sannan ya karkace an tariki sauyi akan hanya madaidaiciya zai bata wa yurakkabuhu markabul ifradi fi hubbu zati sannan zai hau da shi ya hau mataki na wuce iyaka a cikin soyayyar kansa wa yasilu bihi ila Allah ya za'a lahu fi qalbihi majalan lihubbil akari yace zai sadar da shi ya zama ba zai bar masa wani fage ba na soyayyar wani abu son wani ba a sai son kansa kawai yake yace zalikumul ifratu allazi kasira ma yaj'al al-mufarritu radiyan an nafsihi wannan wuce iyakan shine wanda yake jawo mai shi ya ya kasance ya yarda da kansa fayyamtani'u min itirafin bi aqta'ihi sai a hana shi yana jin cewar shi ba zai iya tabbatar da wato laifuka wa kansa ba wa ya aba qubulal haqa'iq allati tatanaffa ma'a gururihi al-atifi yace sannan zai ki yarda da gaskiyar abin da zai kore masa wato munanan ayyukan da yake aikatawa fayan qalibul farhu kibran wannan farin cikin da yake sai ya juye ya koma girman kai li'annahu al'ana kharaja min itarati talazzud dakili alladhi yajibu ala sahibihi taqdiru man amaddahu zalika al-mahsul ba'da an lam yakun madhkuran yace saboda a wannan lokacin zai fita daga a matsayin da yake ciki na jin daɗi wanda zai wajabta masa shi ma abocin haka din a cewa abin da ya samu abin da ya faru da shi da kuma ya kasance ba kuma bai kai ma abin ambata ba za a ambace shi ba sai ya manta wannan duka ya sa masa girman kai yace taqrirul ladhi la yatimu illa bi tahqiqil ubudiyyati lahu wato abun kaddarawa da ba zai tabbata ba sai da abun da aka tabbatar masa na bauta a gare shi وهي لا تتحقق إلا بقبول قرارته بعين الرضا sannan kuma wannan bautan ba zai tabbata ba har sai ya tabbatar wa kansa da yarda wa yuraffidu al-hawa an-nafsiyatu al-mukhalifatu lil haqa'iq sannan kuma ya jefar wa kansa soyayyen zuciyarsa wanda ta saba wa gaskiyar lamari to wannan wajen dai mai lubulub yana gaya mana cewa da shau ya ce kar kai farin ciki da nemomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka nema idan kana da hankali shi mai lubulub ya kasa farin ciki kashi biyu ya ce akwai abin farin ciki wanda ya shafi Allah tabaraka wa ta'ala akwai kuma abin farin ciki wanda ya shafi dan adam wanda gafalansa ne da rashin yardarsa da Allah tabaraka wa ta'ala zai ja masa wannan ya ce shi ne wanda zaka ga mai shi yana fadawa a cikin rayuwarsa yana karkacewa yana ƙin bin hanyar Allah tabaraka ta'ala shi abin da ya dame shi ne yake so abin da yake muradi shi yake yi abin da baya son sa to ba zai yi ba yace sai ka samu mai irin wannan farin cikin ya fada cikin ƙetare iyaka wajen soyayyar kansa ya ƙetare iyaka cikin soyayyar kansa ne ya ƙetare iyaka din saboda wannan jin daɗi kaga yana jin daɗi yana farin ciki to abin da ya shafi kansa ne kawai to wannan yanayin zai ja masa ya zama ba wani waje a cikin zuciyarsa na wani ba wajen wani a cikin zuciyarsa sai wajen kansa kawai duk abin da zai yi to abin da zai jawo ya jawo ya amfanar da kansa ne shi zai yi duk abin da zai samu to duk abin da zai samu wanda zai jawo ya amfanar da kansa ne zai yi abun ko kuma zai kasance a cikin abun amma in ka gan shi ana wani abu da shi to wannan abun zai dawo ya amfane shi ne amma in zai dawo ya amfani mutane ne to ba zai yi ba in zai dawo ya amfani mutane to ba zai yi ba kawai duk abin da kaga yana cikinsa to abin da zai jawo ya amfani shi ne amma abin da zai jawo ya amfani mutane to ba zai shiga ba ko ka nemi ya shiga to ba zai shiga ba kenan shi ne shehu ya ce kar kai farin ciki da irin wannan ni'imomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka ni'ima idan kana da hankali to mai lubu-lubu sai yake gaya maka cewa to wannan farin cikin da za ka yi kana yin abu kana murna da abu kana son abu amma wanda zai jawo ya amfane ka ne ba wanda zai amfani mutane ba to wannan ya kasance farin ciki ne da kanka kenan ka shagaltu da kanka ka bar Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan ketare iyakan shine wanda zai sanya mai irin wannan ketare iyaka ya zama ya yardar makansa ya yarda mara kansa ya yarda bai yarda da komai ba sai kansa sannan bayan yarda da kayan sannan da ya samu saboda son kai da yake da shi fayyamta ni min itirafi a qada'ihi sai ya ki ya ki gaya wa kansa ba zai iya tabbatar wa kansa da kurakuransa ba duk laifin da ya aikata baya ganin ya aikata laifi kowane irin laifi zai yi kuma bayan ya riga ya sani cewar shi dan adam mai kuskure ne yana yin kuskure yana yin ba daidai ba amma saboda son kai da yake damunsa yana yin laifin gashi na a fili amma da za ce wani kana aikata laifi iri kaza to duk yadda zai ya maka bayani cewar baya yin wannan laifin sai ya maka wannan bayani ba zai yarda cewar yana aikata laifi ba sannan ba zai tabbatar wa kansa da cewar shi mai laifi bane ba zai tabbatar wa kansa cewar shi mai laifi bane ba sai ya ki ya ki duk yadda za ka yi ka nuna masa cewa wane kana aikata abin da ba daidai ba zai yarda ba duk inda za a shiga a fita shi baya yi to irin wannan mutumin saboda soyayyar kansa ba zai iya fitowa ce wallahi na aikata kuskure iri kaza ba ko kuma abu kaza da ni ba daidai bane ba zai yi wannan ba to wannan mutumin shine wanda yana farin ciki da abin da zuciyarsa take so kenan sannan zai ki karban abin da Allah ya tabbatar masa wanda zai kore masa wannan rudin da yake zuciyarsa zai ki karba ba zai karba ba wannan rudin da yake cikin zuciyarsa zai ki karban wato yana tabbatar masa da cewa to wannan abun fa rudi ne kake kansa ka yarda cewar kana cikin bata ko kana cikin rudi ka samu ka gyara to ba zai karba ba ba zai karba ba zai ki karba kawai wani abin da kake kayan nan ba daidai bane to saboda soyayyar kansa da ya samu da yake ganin kansa a cikin lamarinsa to ba zai karba ba duk yanda za a gaya masa cewar ya kawar din nan ba zai kawar ba yana na kai fa yanqalibul farhu kibran wannan farin cikin da yake ji da murnan da yake ji wa kansa nan sai ya juye sai ya koma girman kai sai ya juye ya koma girman kai ka aikata laifi an gaya maka ka ce kai baka yi laifi ba an ce zo ka shiga cikin abu ayi da kai ka leƙa ka ga babu amfani da zaka samu a cikin abun ka ki ka shiga an ce ka tabbatar wa kanka cewar kana yin ba daidai ba ka ki yarda kai kawai daidai kake to wannan abun ana tafi ana tafi sai ya juye sai ya koma girman kai kawai sai ka zama mai girman kai sai ya zama yanzu ka juya ba ba wai kana jin daɗin abin da ya faru ba ne ba abin da ya faru ne kake farin ciki da shi ba a'a kai yanzu ka dawo da cewar kai ne isasshe kai kai sa ba wanda ya sai sai kai sai kana jin kanka sai mai lubulub ya ce ba da allam ya kun mazkuran bayan kuma da shi dan adam ya kasance ba abun ambatawa ba ma ya kasance ba abun ambato ba ba sai an ambace shi ba shi yasa alqur'ani yake ga mana halata ala linsani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura shi dan adam kan bai sani bane an yi wasu zamanai da suka wuce ba a yi shi ba ma babu shi ma ba a yi shi ma balle a ce shine wane balle a ambace shi ai an yi wasu zamanai masu yawa da suka gabata wanda dan adam bai kai a kira shi ma babu shi ma halata ala linsani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkuran inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu samian basiran ka gani Allah yace ya halicci dan adam ne daga mi daga farko dai kaga an debo kasa ne aka yi shi annabi adam alayhi salam daga baya kuma sauran mutane kuma aka yi su da ruwan mani aka zo aka sa mutum ji aka sa masa gani da babu shi babu labarinsa amma yanzu ya zo yana gari ya zama abun ambatawa shine wani saboda haka girman kai ya shigo masa cikin zuciyarsa yana gani ya kai wani waje ko ba zai koma asalin nasa ya dawo ba abu ambatawan ba a zo ambace shi da ana tsammani a gari kaza ba kamar yawa ne kowa ya san shi sai a iso lokacin da ya ambace shi ma rasa wanda ya san shi ko mutum daya in aka kira sunansa ma a ji ba wanda ya san sunansa akwai wani da aka yi a waje kaza ba ka san shi ko ya ce shi bai taba ji ba bai taba jin sunan mutumin ba za a zo har cikin gidansa wata rana gidansa da ya taba zama ya rayu a wajen a zo ana tambaya a kira sunansa amma zai a samu ba wanda ya san sunan nasa ba a gidan nasa ma tukunan kaga ya dawo ba komi ba to wannan rayuwar ne zaka na girman kai kana daga kai kana jin kai wani ne bayan za a zo babu kai yace wannan abin da aka kaddara maka baya tabbata sai ka tabbatar da cewar kai bawan Allah ne to wannan shi zai hana ka jin girman kai shi zai hana ka yin farin ciki da wani abu da aka maka ka zama bawa na Allah sannan wannan kuma ba zai tabbata ba sai ka yarda wa kanka da cewar yardan Allah kake nema ba yardan kanka ba saboda ka sai ka yasar da hawan nafsiyya abin da zuciyarka take so kada ga kana farin ciki kana murna da abin da zuciya take so kai kana farin ciki kana murna ne da abin da Allah yake so shi da abin da shi yake ga maka la tabrahan bi an uminu imta wa faraha bi man an'ama in aqalta kar kai farin ciki da ni'imomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka niman in kana da hankali saboda haka kar a kana farin ciki da hawan nafsiyya kana farin ciki ne amma da sauran ka ne kake farin ciki ba da Allah ba ya zama kana farin ciki ne da Allah madaukakin sarki yace na'am inna ghaziratul hubbi zati min ghazairil asasiyyati fi tabi'atil insan wa hiya daruriyatun law law wa hiya daruriyatun lahu listimrari hayatihi والإسلام لا ينكر ذلك أبدا كيف وهو دين الفطري وما جاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا ليتم مكارم الأخلاق فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما بئست لأتمم مكارم الأخلاق يتي منا آه يتي هكذا lalle inna gazirata hubbi zati a kokari na ɗabi'ar ɗan adam na son kansa yace wani abu ne wanda tabbatacce ne fi ɗabi'atul insan wanda yake a cikin ɗabi'ar mutum wani abu ne tabbatacce wanda yake cikin ɗabi'ar mutum wahiyar daruriyatul lahu kuma abu ne wanda ya kasance larura ne wa ɗan adam listimrari hayatihi tun farkon fara rayuwarsa tun cikin tafiyar rayuwarsa sannan wal islam shi ko musulunci yunkiru zalika abadan la yunkiru zalika adam abadan musulunci baya inkarin haka kaifa ya ne ne wa huwa dinul fitri kuma addini ne wanda ya kasance an dora shi akan fitara wa ma ja nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abun da Allah sallallahu alaihi wa sallam sabata gare shi yazo da shi ya kasance illa li yutimma makarim al-akhlaq ya zo ne dan ya dan ya cika wato kyawawan dabi'u fa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi da mai sallallahu sabbata gare shi yace inna ma buistu li utammima salih al-akhlaq lalle ni an aiko ne dan na cika kyawawan dabi'u to anan wajen abin da yasa ya kawo mana wannan magana saboda an ce kar kai farin ciki kar kai murna da dukkan ni'imar da aka maka kai farin ciki kai murna da wanda ya maka nima idan kana da hankali saboda dukkan niman za ta tafi amma banda wanda ya maka nima to sai ce amma baka gane shi dan adam an sanya masa son kansa a cikin zuciyarsa ɗabi'a ne na dan adam yana son kansa wani abu ne wanda aka kirkiri jikin nasa haka shi mai son kansa ne yace wata larura ce wanda idan dai zai rayuwa a cikinsa to lalle za a samu wannan soyayyan kan nasa a ciki kuma shi addini musulunci ba wai yaƙi hakan bane ba wai yaƙi kan so kanka bane a bai ki ba ai addini ne wanda aka gina shi akan fitra in an ce fitra shine abin da aka yi ka da shi haka aka yi ka haka aka yi ka haka haka ka zo shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa kullu mauludin yulidu al-fitra إلا أن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه kowane abin da za a haifa za a haife shi ne akan fitransa wato haka addinin musulunci zai zo fitratan lahi lati fatar nasa alaiha akan akan ta mutum zai zo yana kan fitran nan kowa da musulunci sa yake zuwa kowa da za a haifa sai dai iyayensa ne za su juyar da shi illa anna abawahu sai dai iyayensa su juyar da shi su mai da shi ba yahude ko ba nasare ko majuje to saboda haka ashe mutum yana zuwa kan musulunci amma abin da ya samu iyayensu suke kai in suka juya shi sai su juya fitarar nasu sai ya koma wani abu daban to shi dan adam a cikin yadda aka halice shi an halice shi yana son kansa ne haka yake da shi yana da soyayyen kansa shi haka ya zo to kuma musulunci baya inkarin wannan ba an ƙi kai kaso kanka bane amma ni sallallahu alaihi da ya tashi zuwa sai ya zo maka da wato halaye na girma makarim al-akhlaq kana son kanka amma halin girma zai jawo ka daina son kanka halin girma zai jawo ka manta kanka wannan halin girma sai ne sallallahu alaihi ya ce inna ma bu istu li utammi masalih al-akhlaq lalle ni an aiko ni ne dan na cika kyawawan halaye to ashe wannan kyawun halin shi zai jawo kana son kankan son kankan za ka dawo ka daina son kanka saboda kyawawan halayenka abinda duk kake so wa kan naka sai ka so wa wani sai ka bawa wani sai ka yi wa wani abinda zuciyar ka gaji ta fi nutsuwa da shi to shine za ka dage ka bawa wani shine za ka dage ka yi wa wani ba za ka dage ka yi wa kanka ba to wannan shi aka yi kwanin sallallahu alaihi wasallam ya cika mana an san in aka bar mu to dan adam yana da son kansa ne sai ne sallallahu alaihi wasallam dan ya cika mana cewar mu cire wannan soyayyan kan namu kyawawan ɗabi'u da halayen nan mu so wa junan mu kawai da abin da kake ji ka ji daɗin sa daɗin da kake ji ya maka yawa ma a kansa to sai ka ɗauka ka yi wa wani kawai to shi ne abin da shi yake ga maka a cikin baitin cewar kar kai farin ciki da nimomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka niman shine Allah tabaraka wa ta'ala ya zama dan Allah ne ai ai dan Allah zaka ɗauka ka ba wani kai ma kana so ai amma me ka duba Allah ka duba saboda ka sai ka ɗauka ka bashi to Allah nan kuma fa kullu nimatin tazulu dukkan ni'imomin nan za su wuce duna man asla banda wanda ya bar shine Allah tabaraka wa ta'ala shi yana nan a cikin kowane zamani yana a cikin kowane lokaci in ka dauka ka bayar domin sa sai ya maka in ka dauka ka bayar domin sa sai ya ma in ka yi wa mutane domin sa sai Allah ya maka dan Allah zaka musu shi yasa iyalan sayyidina Ali suke cewa inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura za mu ciyar da ku ne don me liwajihin lahi ne don Allah ne za mu muku to wannan shi ake nema a cikin ka duka ya zama komi liwajihin lahi za ka yi shi don Allah za ka yi abin da kake so ne wa atal mala ala hubbihi ko ka bada dukiya kana son ta za ka dauka ka baya to wannan soyayyar da kake yin son nan da kake yin abin nan kana son sa amma ka dauka ka bayar dan Allah ka bayar liwajhi llahi to shi yake so mutun yayi farin cikin ka da murnar ka dan Allah zaka yi wa wani yace bal wa qala alimna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna afdalu du'a du'a al mar'i nafsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa mafificiyar addu'a shine addu'ar da mutun zai yi wa kansa mafificiyar addu'a shine addu'ar da mutun zai yi wa kansa kaga ashe ba za ka mantar da kanka ba kenan a cikin addu'ar da za ka yi saboda karka ji an ce ban da kanka kai tsammani a akwai inda aka ce amma wannan makami ne da matsayi irin naka in ka kai kana ganin kan naka to shi kenan sai kai haka din ka fara yi wa kanka kafin ka kai matakin da kuma yanzu kan ka kai matsayin da kana ganin cewar komi inna la ala kulli shay'in qadir Allah ne mai yi a cikin komai ba kai ba sannan yace wa qala abdullahi radiyallahu anhu sai na abdullahi Allah kara masa yadda ya ce kuntu usalli wa nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa abubakar wa umar ma'ahu falamma jalastu badatu bi sana'i ala allahi wa salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam thumma da'awtu li nafsi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sal tu'ta sal tu'ta to ka gani an dawo hadisin nan sai na abdullahi bin umar Allah kara masa yadda ya ce kuntu usalli wannabi sallallahu alaihi wasallama ina yin sallah annabi sallallahu alaihi wasallama yana wajen wa abubakar sai na abubakar yana wajen wa umar sai na abubakar a sai na umar yana wurin falan ma jalastu yayin da na zauna bada'tu bis sana'i ala allah sai na fara yin yabo wa allah tabaraka ta'ala wa salatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai nayi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi summa da'awtu li nafsi sannan sai na roƙa wa kaina bukatun da nake da su فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يجي سل تعطى سل تعطى كروكا ذا أمسا مكا كروكا ذا مكا kaga yanzu muka ce mafi bijiyar addu'a shine addu'an da zaka yi makanka to ai magana da shehu yake da yace la tafrahan bi an umin wa ni'imta wa faraha bi man anama ina qalta kar kai farin ciki da nimomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka neman idan kana da hankali ai da aka zo kaga sai na Abdullahi sai ya ce maka da zai fara yin addu'a mi yayi badatu bi sana'i ala Allah kaga Allah ya fara kira da ya roki Allah yayi yabo wa Allah yayi salati wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tuno kansa to ashe wannan wurare guda biyun su ne ake nema ka samu ka iya fana'i cikin Allah tabaraka wa ta'ala ka yi fana'i cikin Annabi sallallahu alaihi wasallama waje na biyu kenan to daga nan kuma sai ka kawo kanka a ciki amma idan ka kare cikin can to magana ya kare kaga da aka yi maganar cewar kar ka manta da kan naka to daman ai sai ka yi fana'i cikin Allah tabaraka wataala ka kare cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam tukunna zaka iya dawowa in ka dawon kenan in ka tafi can kuma shikenan magana ya kare saboda haka wannan abu biyun baya cikin abin da dan ace ka dawo kanka kawai yanzu sai ka fara kawai ka ce Allah kamin kaza kamin kaza ba haka ake nufi ba ka yi addu'a kanka bayan ka ɗauki channel ɗin addu'a tsarin yadda za ka yi addu'a shi ne ka fara yabo Allah tabaraka wa ta'ala kana masa kirari da sunaye tsarkaka da ake kiran Allah tabaraka wa ta'ala da su bayan ka gama sannan ka shiga barin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama nan ma ka yi sannan daga baya tukunna ka zo ka kawo kanka ka ce kai ma dai gashi kana da bukata iri kaza kana da abu kaza kaza kaza tukunna ka bari kanka a ciki to kaga ka mai da abun Allah tabaraka wa ta'ala ka mai da shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan abin da zaka faɗan kuma wanda zai mai da kai wurin ne shine ake ga maka la sabar handin kar kai farin ciki duk farin cikin da zaka yi sai ya koma wato abin da zaka ambata cikin addu'a zai koma cikin yardan Allah da cikin yardan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba cikin sabanin su ba to sai ka koma haka sai ce wa an ubayy ibn ka'ab radiyallahu anhu kala كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda Ubay ibn Ka'ab ya rawaito idan zai yi addu'a wa wani idan an ambace shi Annabi sallallahu alaihi wasallam zai masa addu'a to yana fara yi wa kansa ne sannan tukunne yi wa mutumin wa Nabi Hurairah radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala afdalu sadaqatu juhidul muqil wa abda bi man ta'ul annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikin ruwayan sai na abi hurera yake cewa mafificiyar sadaka shine wanda bashi da shi yayi kokari ya bayar ita ce mafificiya mafificiyar sadaka kenan sannan wabda bi man ta'ul ka bayar a wanda ciyar da shi ya lazimce ka na kusa da kai in zaka bada sadaka to wannan matakan su ne mafificita a cikin sadaka in zaka bayar kaga anan ana gaya maka cewa son kan da za ka yi kana son kan naka la ta farhan biya numinu in ta karka fahimci ciki da kanka gashi dai ka matsu abin da kake da shi kai ma bai kai wani waje ba sai aka ce to a cikin hakan ka ɗauka ka bayar kai ma a matsayi kake amma sai ka ɗauka sai wa wani to babu sadakar da kai wannan babu sadakar da ta kai ta kana matsayi ka bayar saboda nan kaga zahirinka yana nuna Allah ka nufa ba wani abu ba kai ma kana so shi za ce fa kullu ni batin tazulu duna man asla ai duka ni mu'min zasu kare banda wanda ya baka ka san Allah ne mai bayarwa tunda Allah ne mai bayarwa yanda ya baka dan kadan dinnan zai baka mai yawa saboda haka a cikin kadan din naka sai ka dauka sai ka bayar to babu sadakar da za ka yi mafi zuciya kamar wannan shi sa alqur'ani yace liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mai wadata ya bara cikin wadatarsa wanda bashi da shi yana cikin matsi ma ya dauka bayar a cikin matsin nasa to kaga ake nuna cewa to shine mafi yucin sadaka wanda zaka bayar wannan sannan wabda bi man ta'ul in zaka bada sadakan ka bayar a wanda ciyar da kai ya lazimce shi ciyar da kai ya lazimce shi yanzu kai ne zaka yi sadaka ga iyalanka suna da bukata ga yan uwanka suna da bukata sai ka tashi ka je kai wasu to nan kan baka yi sadaka mafificiya ba mafificiyar sadaka shine ka fara da na kusa da kai din su wadata su din tukunna kafin ka fita ka ba wani haka ne sallallahu alaihi wasallam yace wa anhu radiyallahu anhu annahu qala ya rasulullah ayi sadaqati afdal qala jihidul muqil wabda biman ta'ul annabi sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi ya rasulullah wace sadaka ce mafificiya yace ita ce wanda za ka bayar kana cikin matsi ka ɗauka ka bayar sannan ka fara da wanda ka fi wanda ka fi shi wanda yake kusa da kai wato na kusa da kai wanda yake cikin matsi ka fara da shi to wannan dai duk ana gaya maka cewa kai farin ciki farin cikin da kake ko murnar da kake yi ka fara da wanda a wanda bashi da shi ka ɗauka ka bashi وعن حكيم بن هزام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة أفضل الصدقة ما كان عن ظهر جنان ويد العليا خير من يد السفلى وابدأ بمن تعول annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Hakim bin Hizam ya rawaito cewa mafificiyar sadaka shine wanda zaka bayar kana cikin wadata an zahiri ginan kana cikin wadata sai ka dauka ka bayar ba ka matsu ka gani wannan hadisin kuma ya saba da na dazu ba ka matsu ya matsuwa ba ne yanzu ka shiga wani takura sai ka ce bari ka fara sadaka dai wata gida abun zai warware a aka bayar cikin wadata ka ɗauka ka bayar sannan hannun da zai bayar mai bayarwa ya fi hannun da yake ƙasa mai karba wa yanzu uliya kairu mai dusufla hannu mai bayarwa ya fi hannu mai karba sannan ka fara da na kusa da kai wanda ciyar da shi ya lazimce ka ka fara bashi kafin ka ba wani وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال الرجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku bada sadaka sai wani mutum yace ya rasulullahi ni ina da dinare sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ka bada dinarin nan akan kanka ka ciyar da kanka da shi to wannan da yace hada wallazi natakallasu ilayhi min jara'i hadhihi alahadith as-sabiqa huwa anna hubbu zati la yakunu bid'atun fi masil hayati wala fi dini illa inda ma yaksu libas al-ifbari yace anan dai abin da ake ga mana shine duk hadisan nan abin da suke karantar da mu ba ana nuna maka cewa bayar wanda zaka yi wa kankan nan ya kasance a son kai bane a'a kuma ba bid'a bane abin da ake nuna maka shine bayar wanda za ka yi wa kankan nan a cikin rayuwarka baya kasancewa kar ka wuce iyaka a ciki ka yi daidai gwargwaronka ba tare da ya wuce iyaka ba duk abin da ka yi ya yi kai dai ba a ƙi kanka ba amma dai kar wannan ya dame ka kai dai ka gane zatin Allah cikin abin da kake bayarwa ka gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin abin da kake bayarwa shine abin da ake so ka lura da shi to ina ga insha Allah za mu dakata a nan muna cikin dai baitin nan da shi yake cewa la tabrahan bi anuminun imta wa faraha bi man an'ama ina qalta fa kullu ni'matin tazulu duna man asda fa zaka baqin fi kulli zaman kar ka yi farin ciki da nimomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka ni'ima idan kana da hankali dukkan nimomin nan za su gushe banda wanda ya maka ni'iman shi yana nan a cikin kowane zamani to insha Allah idan muka zo dai zamu kara jin kuma irin abubuwan da ake so mutum ya kauce sannan mai lubin lubi a nan ya gaya maka cewa yana magana a kan wato jin daɗin da za ka yi ka gafala saboda kan kanka kamanta Allah ta baraka wa ta'ala shi ne ba a so ka yi in shirahul qadiri allazi tashawu minhu gafala wato jin daɗin da za ka yi makanka wanda zai jawo maka gafala shi ne ake so ka cire shi to wannan shi ne abin da aka gaya mana kuma mai lubin lubi ya kawo maka cewa za ka so wa kanka abu amma kar ka wuce iyaka cikin soyayya wa kanka ka so bayan Allah fiye da abin da kake so kanka shi ne abin da ake so mu lura da shi insha Allah za mu dakata nan abinda muka ranta ne daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana a lokacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu gane abinda shi yake so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kowa da bukatar sa alkhairi Allah ya biya mana wannan hali da muke ciki na matsi muna fatan Allah ya yi mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya kawo mana da mana mai albarka Allah ba mu da mana mai albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mujidarsa albarkacin shehu tijjani da karamarsa albarkacin shehu ibrahim da faidarsa albarkacin alkur'ani da yayin sa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih ma ughliq القاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين